ashirin ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma kamar tara ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida muna cikin suratul hashiri wadda ita ce sura ta hamsin da tara a jerin jin surorin alkur'ani sura ce da aka saukar da ita bayan hijira don haka ake kiranta a suratul madaniya ko kuma suratul hashari madaniya kuma babban abin da wannan surar take karantar da mu shine yi mana bayani yi wa muminai mu musulmi bayani cewa cin nasara da samun rinjaye a hannun makiya Allah da addinin shi na gaskiya to wannan wani al'amari ne tabbatacce yana nan garangan babu canji saboda Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron shi inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun to abinda wannan sura take ta ƙara nuna mana kenan ta duk inda matsala ta zo koma wajen Allah la malja wa la manja minhu illa ilayhi ba mafaka ba makoya ba maguda sai dai a wurin Allah to za mu tashi a aya ta goma sha biyar a cikin wannan sura mai albarka inda yake ka matsalin ladina min qablihim qariba bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين
Allah madaukakin sarki yake kamar zalil ladina min qablihim qariba kamar dai abinda ya faru ga waɗanda suka zo kafin su nan baya kaɗan mana misali ne kwabo da kwabo in suna da hankali suka waiwaya za su ɗauki darasi inda ba su riga sun yi kuskuren auka wato ba za su auka ba inda kuma ba su riga sun kai ga wurin ba ban haska musu irin sakamako mara kyau da zai biyo baya saboda abin da ya faru ga waɗancan na mummunan sakamako irin shi suke aikatawa kai tsaye kuma a hanyar da waɗancan suka yi wasu balle ba ita suke bi kwabo da kwabo to su ake ishara zuwa gare su ga su waɗannan mushrikai ko waɗannan yahudawa ko munafukai ba da daɗewa ba aka ci kafiran makka abada aka yi fata-fata da su aka kashe saba'in aka kama saba'in sauran suka kwata a nakari don ba su cin bashi ba don ba a ga rubutun ma da aka yi ba to kaga wannan babban misali ne sannan inda munafukai ake ta wannan ayar to kenan wai ku munafukan da kuke tarawar kafa kuke cewa a bari ku kara da mutumin nan in kun manta abin da ya faru da mushrikai a badar shekara ta biyu bayan hijira ai dan nan baya kaɗan ko ga yadda ta kwashe da kafir da yahuda banu nazir to shi kuma anan ya ya kuke gani sun fi ku karfi sun fi ku tanadi sun fi ku cika baki sun fi ku hura hanci har ma mugun buri ma sun fi ku dan su suna cika baki da na hanu abunallahi wa ahibbahu kana ce kamar misalin waɗancan da suka gabace su dan kadan wa min qaribin da nan bi zamanin karibin da lokaci kusa wahum ahadu badri shine abin da ya faru da mushrikai a badar za ku wa bada amrihi sun dandana mummunan sakamakon al'amarin su sun yi shirka sun dandana sakamakon shirkar su sun biyo annabi za su yaka sun dandana sakamakon biyu ta da kullun su ai uqubatahu za ku wa ba da amrihim ai za ku hukumata hufin duniya sun ɗanɗana azabar su tun a nan duniya min katilin na daga kisa da aka yi masu a badar wa gairihi da wani ci kamar kame su da aka yi suka zama kursunoni kamar ɗibiya musu fansa inda suka yi asarar wani abu na dukiyoyinsu Allah ce walahum azabun azi'a walahum azabun alim suna da azaba mai radadi mu'limun fil akhirah suna da azaba wanda take kaiwa makura wajen dandanuwar azaba a lahira wanda za a yi ta masu ita safe da yamma kuma tana karuwa tana nunnunkuwa kusan da suka yi foka suka yi raki sai a kara musu ninkin ba ninkin din azaba yace masaluhum aiza ga wani misalin kuma misalin su dai har ila yau kuma fi sama'ihim min almunafiqin wajen sauraron da suke wa munafikai wa tafaddufuhum anhu da kuma yadda suke saba masa a wani lokaci kamar sari shaytani kamar misalin shaydan ne iz qala lil insani kfur lokacin da yake wa mutum wana zo ka kafirta idan ka kafirta zan tsaya maka babu abin da zai faru falamma kafara amma lokacin da mutumin nan ya biye wa shedan ya zo ya kafirta sai ya ce mishi haba ba wani komai kafirtin nan kai gamara ne dubu nawa aka yi abu jahal din nan da ka gani kafiri ne ya faɗa mashi shekararsu da saɗinsu ko a banna da lalacewa to sai ya zuga mutum falamma kafara lokacin da mutumin nan ya kafirta ya waiwaiwa ce to shedan shi kenan ajanda ta bana sai alawada awalaja to yanzu me za a bani me gaba kenan irin abin na yan siyasa me next level kala kala shaytanu lahu istihza'an wa sukhuriyatan sai shaydan ya ce mashi yana mai mashi izgiri yana mai mashi renin hankali yace inni bari'un minka ni ba ruwana da kai ni na barranta da kai ni na raba gari da kai inni afakullahu rabbul alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu ni da ka ganne na wannan kafircin ma da ka gaina yi na tsautsayi ne kai kuma wannan kafircin naka na ganganci ne to ka ma fi da banna kenan kuma shaidan haka yake har yau kuma haka yake waccan maganar da ya faɗa eh da gaskiyar ne inni bari'un minka amma inni akhafu Allah rabbul alamin ira abin da ake cewa irin wasan nan ne na yan boko na April April Fool ne yake maka to anytime fool kenan duk sanda ya ganka wani an yi watan gaririya da kai sai biyo baya sai da kimka maka wani abu ya ce dan zara kafa mana na ai muna tare wa iz wa iz wa iz zayyana lahum shaytanu a'malahu ka tuna kafiran makka mana lokacin da shaytan ya kawata musu mugun aikin su na yakar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qala yace musu la ghaliba lakum al-yawma ya ku mushrikai na gama buga lissafi duk duniya wanda ya ce rijaye ko wannan mutumin je ku fafata kawai yace in ma ba ku gane ba wa inni jarul lahu ni ina tare da ku makoci ne kafa da kafa wai wata waka kafar da kafar ku ko to haka yace musu sai dan ya fara wannan waka yace kafar ku kafa ta muna tare falamma tara'atil fi'atani da kungiyoyi guda biyun suka ga juna musulmi suka hango kafirai kafirai suka hango musulmi kafirai cikin su ya fara tsoron ruwa na kasa ala aka bai sai shaidan ya juya suna kallon shi shi da yace kafar ku kafa ta sai mun yi nasara da ya hango tawagar musulmi kawai sai ya juya baya to shine suka ce mashi to ina za ka ai ba haka muka yi da kai ba kada inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna ni na barranta da ku har da Allah ba ruwana da su inni ara ma la tarawna ai ina ganin bala'in da ku ba kwa gani inni akhafu Allah wallahi ni ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne to nan ma dole shi ne kamar sai shaytani iskal insan ikfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbul alamin wannan asalin shaytan din haka yake to shaytanin mutane ma haka sai zo ya burma ka ce ga wani lazimi kafa ɗaya in ka je lahira sai an maka ciko dole ne Allah ya maka ciko kuma sai ka shigar da wanda ka ga dama aljanna wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani da duk wanda ya ji yana so na ko ya ganni ko bai ganni ba duk arnancin shi sai ya shiga aljanna shi kenan sai wani ya ce ya yadda to shi ma za ka ga an raba gari za ka ga ana sa'insa a gaban Allah waɗanda aka rena wa hankali suna zagin waɗanda suka rena masa hankali idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihi wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina tabu law anna lana karratan fa natabarra minkum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa hum kharijin min an-nar suratul baqara haka Allah ya ba mu labari a wasu wurare yadda za ga araba gari sashi na zaɓi ne wa sashi ko da shaidan da mutane ko kuma da mutane da mutane su ya su kamar wancan istabarra alladina tubi'u mutum da mutum ne wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأنا أقول الله ne ya faɗa wannan shedan zai ji zagin yayyawa a wuta kowane apartment ka shiga a wuta zagin shedan yake yi sai dai ce Allah zagin yayi yawa dolaye ne fa na bata su da yake dolaye ne ko suke zagi na yanzu ai suna da kaso a bacewar ce Allah ce me kake so yace hudu ba nake so a bani dama ya duro zan ko sai ce je ka kawo so shine sai dai a tattaro mai yan mutar gaba daya da da da da da alladina tubu da alladina tubu da alladina sudi'u wanda aka rena wa hankali da waɗanda suka rena motsa hankali shi ne wa kada shekaru lan mako zai al'amu shekar zai ce lokacin da aka gama hisabi aka shiga wuta sai ce ya jama'a inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi ku dukkanin Allah sai da ya muku alƙawarin gaskiya ya ce duk wanda ya bi manzon Allah ko ya bi manzon shi alaihi salatu wassalam aljanna zai kai shi ni kuma sai na zo wa wa'adtukum alƙawarin da Allah ya yi ɗari bisa ɗari ya cika kunan da yake duk dolaye ne ba ku yi ba ni kuma sai na zo neman ku alƙawari fa akhlaftukum sai na saba mu nace daga duniya sai Kaduna ba hisabi ba tashi alƙiyama ba wuta ba aljanna kuma kuka yadda yace ma ana bi musrihikum ba wanda na matsawa ba wanda ne mai ihu nace ya biyo ni kawai labari na baku irin na giza da kokin nan kuka gazzata ni kuma ba za ku ma'ana bi musrafikum wa ma antum bi musrafi inni kafartu bima asharaktumun min qabl to ni na kafirce wa abinda kuka hada ni da shi kun ce kun bi ni saboda ni na ki Allah to ni yanzu na bi Allah fala talumuni a hirdin ku daga yau kar wanda ya gara zargi na na riga na kai gara ku gun Allah wa lumu anfusakum duk ku je ku zargi kawunan je ku zargi kawunan inni kafartu ma asharaktumu da min qabl inna zalimina lahum adabun alim lalle azzalimai suna da azaba mai tsadi to shedan haka yake zai zo ya zuga ka ya kai ka ya baro da dadin baki da wane ne da wane ne walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim ru'usihim inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'd eh ربنا أبصرنا آه يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين سرعوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين سواء إن كان da aka rena wa hankali dan akwai renin hankali mutum ya zo har anguwar sai da kuka tura mashi kudin mota ya baro garin su saboda garin su ba su yadda ma da walittakan ba kasino suka bace a Najeriya tun da ake zargi har kaji akwai akwai abagon ma da ake zargin shi amma yau dare guda ya zama wali tun da su ba su yadda ba Allah ya sa abagon su to bari ya zama sai ku tura mai kudin mota fa daga wata jaha sai ya zo garin ku sai ya ce ki ya ba ku aljanna kuma sai ku hada mai kudin mota ya koma wannan ko firamare aka yi ai gofar ka isa ka gano akwai kiwa-kiwa saboda wanda zai iya ba da aljanna ya fi karfin kudin mota kamar yadda gwata ne ce to zai zo garinku ya ba da tallafi na karatu a madalla ku tura mai kudin mota anya shi ne kuwa za ka yace ciyaman da shi kuma cewa eh a kasan da kano ya ce a tura dubu talatin kawai zai kokari yanzu a ciyaman wallah ba da shi kike waya ba wallah ba da shi kike waya ba ina ga an samu wrong number ne muga number kira ita zero eight zero ya kika ce kuma wallahi ita ce fa dan ƙara kira a kira a ce a ni dai ba zan bayar ba kaga fa a nan duniya kenan to in dai zai zo ya baku aljanna to a kyauta ne kuma ya zai baro garinsu da maguzawa ya zo nan ya ba musulmi aljanna an ya ba kara ma barna dawaki ka kara barna dawaki mata abin ne ba ka kara musu kama haka za ga in akwai ɗamsul basirat sai basira ta toshi to shi ne aka je lahira shi wannan da aka rena ma wayo sai kai kara wajen Allah ya ce Allah yana tsararwa da ya rena man wayo laula antum lakunna mu'mini Allah bai san mutanen nan da na yi imani da kai da ni bisa da ni qala alladhina takbaru lil ladina tud'ilu anahnu sadalnakum 'anil huda ba'da idjakum kariya kuke yi kai da kace ni na ne rena maka wayo tsakaninka ga Allah ni na zo na rike hannunka na toshe maka kofar gaskiya ce maka ne ka ban na mota zan zo in baka aljanna da ka ƙi turawa zan kwata ne? transfer ka kai mani yin transfer ne sai ya faɗa da na baka da ka ce ba network da ba shi kenan ba kuma wannan hujja ce ba a sanda hujja ta ƙari hujja ce amma dai matsalar ba ta da amfani ta riga ta wuce irin hujjan nan ce ta fargar jaji wai malam jaji na da layar bata ko da ya matsa komai rigima kawai zai gan shi akan garin shi a gida ya shiga wata rigima a daji sai da aka fille mashi kai kafin ya gama shure-shuren mutuwa sai ya matsa laya sai ga ta ɗakin mata shi amma matsalar ba kai ya wani kan a gida kina ta fargar malam daji ga kayan aiki sun yi amfani ina ma da ya matsa kafin a tara ka yanzu kai na daji gangan jiki na gida eh malam daji ya mutu an rufe ba kai eh ga layar bata kuma yana da ya riga yayi layar bata ya bace kenan to shine sai wa'incan sai an hamsa da na kuma an luguda ba da iddaku yanzu mu muka hada muku bin shari'a bayan ta zo muku lafiya da amma can ku mutane ne wanda asalin ku mujrimai ne qala alladhina sud'ibu lil ladina takbaru bal makru al-layli wan nahari ai da barbaru ne na safe da yamma da barna yamma da ba إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ku kuka yi ce mu rika sawa Allah kishiya da dabara da wayo Allah ce wa asarrun nadama ta lamma ra'aw al'azaba wa ajwaja'alna al'aghlala bi anaqil ladina kafaru sai su wadancan manyan mujrima sai suka koya nadama bayan sun san gaskiya sun suka bata da mutanen nan amma inda ba zai yi haka ba sai suka boye nadama Allah ce su duka biyun sai muka kira malaiku muka ce su buga masa sarka a wuce da su wuta kai ba ka da dalili wai ya batar da kai ina amfanin hankalinka kai kuma ba ka da hujjar ka batar da wani dan ba kai ka halicce shi ba to irin shi ne suna da yawa kaurani irin ire-iren wa'annan misala da aka shekan haka yake zuwa ya ce ukfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin haka za yi saurin insanin shaitanun insan haka shaitan ke suranta wa mutum amalan sayya'a aiki mummuna wa yurihi annahu nasiru ya nuna cewa in ya aikata wannan mummunan aikin zai taimake shi in hasala lahu shay'un yuqdihi in wani abu da zai cutar da shi ya taso wa anna tirtika bi jiraha kuma zai nuna mashi a cikin aikata mummunan laifin nan fa akwai hutu wa tamattu'a da nafsi kuma akwai kwanciyar hankali da morewa hatta idza karra al-insanu wartakaba al-jarimata yatruku shaytanu har idan mutun ya rute da shaytan ya aikata wannan mummunan laifin sai shaytan ya gudu ya bashi ba da ayyata hadi abihi baye mashi izgili ya ce mashi inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin wa yurwa arwaitu anna ra'iyan wani anna rahiban wani mai bauta yusamma birsisa ana ce mashi birsisu da abidi birsisu mai bauta nazalat indahum ra'atun wata mata ta sauko ta zo inda yake asaba a sai kwanta da ita ya zina da ita gashi kuma mutum mai bauta ya baro gari in ana neman addu'a kowa a gari wurin shi yake zuwa addu'ar shi kamar yankan wuka to asaba halama wata wata lalura ta same ta liya da uwa laha sai ta zo wajen shi tace akar maka lahi ma dai addu'an nan ta kawo ni fa zayyana lahu shaytanu wa wada'a sai shaytan ya kawata mashi ita sai ya kwanta da ita fa hamalat sai ta ciki da cikin ya bayyana yace in abin nan ya bayyana ni ina ustazu asiri nan ya tono ba zai kyau ba kuma katala sai shaidan ya zago yace to kai ustaz mai bauta matan nan ta yi ciki kama mai ta ka kashe ta tunda kaga kai yanzu kana kan dutse ne ka fi kowa sanin sirrin duwatsun nan ka samu wani lungu a kan dutsen nan ka kari ka gawa ni da kai kawai muka san abin nan to ashe ko in dai kai abu da shaidan gara ka je CNN su wada ya hada wanda ma bai da wuta wanda bai da caji daga bayan yi caji duk zai gani debo kayan sai mai bauta ya ce kuma ka kawo shawara ya ce haukun min ayyamta ziha ya ce in bai haka ba fa zai iya kunyata fa dalla shaytanu qaumaha sai mutumin nan sai ya kashe matan nan ya je ya samu wuri da shi ya kwatanta mashi ya rufe ta sai shedan ya nuna wa qaumaha mutanen ta ala mawdi'iha mawdu'iha akan wurin inda aka rufe ta ya ci shaidan ya zaga ya ce wai yar uku da kuke ta nema kwana biyu mai bautaccen fa ya kashe ta bayan ya mata ciki ta bayan ya kwanta da ita kayan ciki ku zo mu je ma in nuna muku inda kabarin yake sai suka je ya nuna musu suka duba suka ga gagawar ta nan a ciki yadda shaidan ya siffanta musu kisan da yanayi duka haka ne faja'u sai suka zo fastanzalur rahiba sai suka sauko da mai bauta daga bukkaci ta saman dutse liyaqtuluhu domin su kashe shi faja'ahu shaytan sai shaytan ya zo mashi yake cewa to yanzu malam ka kwashi shekaru kana bauta ga laifin zina ga laifin kisan kai kama iya kara da wani laifin ga laifin karerai to yanzu idan ka mutu a haka ai kai asarar duniya kai asarar lahira to ni ba ma yarjejeniya da kai ba in har kai mani sujada ta bauta ka bauta mani kenan to ni kuma zan shiga in fita sai an gafarta maka akalla in nan tayi muni lahira za ka shiga da janna shikenan fa wa'adahu in sajada lahu ayyun jiyahu sai mashi alƙawarin cewa in dai yayi mai sujada zai kubutar da shi shikenan minhum daga gare su fa sajada lahu sai wannan mutumin yayi wa shedan sujada yayi zikirin shedan yayi tasbihin shedan fatabarra'a minhu yana yi sai shirin ya ce inni bari umminka inni akhafullahu rabbul alamin ni da kai ba za mu ƙara abota da kai ba ni bana abota da mushriki ni Allah kawai nake abota da shi nake abota mu'amala da shi sai mai san Allah kai yanzu wani Allah kake wasdada malam lalacewa ka ta kai lalacewa a ni ban naka ba ta kai nan ba Allah nan fa shi kadai ne anan shedan akwai ayoyi da a gaban shi aka saukar da su to da ka da ayar ma sai zai laminating din mutum ya kai shi ya baro to daga nan ya halaka wannan mutum shikenan mutum amma malami mai bauta ya rayuwar kasara ta duniya da lahira fa kana akibatahuma fa kana akibatahuma annahuma fin nari khalidain fiha وذلك جزاء الظالمين to nan yadda yake fatana akibata huma da fataha sai zama fakanal jaza'u a fakanal fakanal azabu akibata huma mafulin akabaru kana kenan ko kuma akwai riwayoyi da suka karanta da fakana akibatu huma sakamakon su sai zama annahuma fil nar khalidin biha shine duka a matsayin khabaru kana din fi mahallin nasbi khabaru kana sakamakon su azaba sai ta zama ita ce sakamakon su ai algawi wal mugwi da shi wanda ya batar din kamar shedan wal mugwi da wanda aka batar kamar wancan mai bauta bit ta'abi abin nasbi khabaru kana wa qura'a bil raf'i ismuha sakamakon su sai zama annahuma fin nari khalidaini fiha su suna cikin wuta suna masu dawwama a cikin wutan nan har abada wa zalika jazaa'u zalimi to wannan shine sakamakon kafirai azzalimuna nan sune kafirai wal kafiruna humuz zalimun to inna shirka la zulmun azim kuma shirka zalunci ne mai girma to shirk mushrikai ne waɗannan to sai suka zama kafirai ai jazaohumul khizlan sakamakon su shine kaskanci wanda yawa Allah shirka ko ya fantare mashi ko ya biye wa shaidan a ƙarshe mummunan sakamako yake shiga walan man kaza wasfal munafiqin wal yahud bayan Allah subhanahu wata'ala ya kammala siffanta munafikai da yahudawa bil khidlan da cewa suna da tabewa ta musamman wa'aza ta'ala lil mu'minina to sai Allah ya waiwayi mu'minin sai ya mana wa'azi da annal mau'izata ba'da al musibati awqa'atin nafsi domin yin wa'azi bayan wata masifa da ta sami bawa ta fi tasiri a rai lirakatil qulubi saboda taushin zuciya a lokacin wal hadari mimma yujibu al-iqaba da kuma jin tsoron abin da ke tabbatar da ita wannan hukuba to idan aka yi mutum wa'azi bayan wata masifa da ta sami wasu to sai ga mutum ya fi kiyayewa ya fi daukar darasi da cewa eh al'amarin ba karami bane na fakala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله مدوكين سلكي يتي ينا مي وعدي ga mu mu'minai ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanbur nafsum ma qaddamat li ghadin kowace rai a cikin ku kowa kowace rai a cikin ku ta duba ma qaddamat li ghadin abinda ta gabatar domin gobe shine yawmin qiyama domin ranar alqiyama kenan kowa zai wa kanshi hisabi kabla an yuhasaba kamar da sayyidina Umar dan Khattab yake faɗe hasibu anfusakum kabla an tuhasabu jama'a ku yi wa kanku hisabi kafin a zo ranar da za a yi bauta to kullum mutum ya zauna in dare yayi ya je kwanciya daga hudowa rana zuwa faduwar ta dan Allah ne yayin alkhairi ya faɗa wa kanshi gaskiya inda shi da shi ba FCC ba DPO ba hukuma ba ya ba jami'an tsaro ba kowa a wurin daga sadda ka farka za ka yi sahur karfe hudu da rabi misali fara lissafi daga nan ce eh na ji disco a facebook yau wato sai ka karar shi aka buɗe ranar kenan to daga nan ka iya kama kunnen ka ka murɗe ka murɗe kunnen ka ka cicciji jikinka ko kuma ka shafa mai ka shafa loko ko man loko sai ka lulluba da bargo jikinka ya ji zafi tun ka na wani abin nan zafi ka ce wace ka ji disko da asaba ai ka ji daɗin disko to bari ka ji zafin loko to gobe da asaba da ka ga disko a facebook sai ka tuna bargo da loko sai ka wuce ba wanda ya maka faɗa ka gyara ko kuma wani abu da ka shirya za ka yi buɗe baji da ce a to ai rigar nan da na ce zan sa da sallah ai jiya mun zauna mun yi gulmarwa ne sadaukar da ita zan yi sai ka zo nan karkashin gada ka yanki wani yadi irin mai karara wannan shi wancan ya sa mai tsada wani ya kai mai arhakan ya kai dai bari a san Allah ya kaddaro maka yanka kazar wahala sai ka bige ta a dai ban maganar kawai sai ka san me ya faru ko kuma wani abu ne da za ka yi wa kanka lissafi to wancan burnafsun ma kaddamar lebari kowace rai ta duba mai ta gabatar domin gobe kowa ya san me zai faru yasa ranar lahiran aka kattattaro littafin mu aka ba mu sai Allah ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba je ka karanta littafin ka ya ishe ka hisabi a yau to shine kowa ya tsaya ya makan shi wannan hisabin Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah innallaha khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne ga abin da ku kasance kuna boyewa duk wani abu da kake ga yana boye to Allah subhanahu wataala yana sane da shi a matsayin abin da ka aikata shi yasa kafiri idan ya buɗe littafin shi ya bi shafuka ya bi paragraph ya bi kanun zantuka da tattaunawa sai ka ji ce mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi ne wannan baya barin karamin laifi ko babban sai ya gidan da ya shi wanda ce wa wanda duma amilu hadira saboda ya samu abin da ya aikata a halarce wala yazlimu rabbuka ahada shi yasa hatta jayayyar da kafirai za su yi wani kafiri a zuwa ce to kayi kaza na laifi ka ma yi kaza laifi ja wannan Allah ban yi ba Allah a ƙarshe ya tabbatar mashi yayi kuma dole ya sallama wa kana insan akthar shay'in jagala kenan dan adam da kake ganin shi yafi kowa muguwar gaddama gaddamar iya da haka dan adam ya tsaya ya duba me ya aikata kowa gyara ya sani ko kuma kowa bata ya sani duk wanda ya mai kyau in ka tambaye shi zai ce maka ya sani wanda ya abu mara kyau daga tafi ne ce mafi sani to dan me mun san me kyau ba ma ribibin aikatawa dan me mun san mara kyau ba ma gaggawar bari to gashi dai Allah da kanshi ya ja kullum mu malam kuma ya shimfida kan cewa Allah ya kawo mana wannan wa'azin ne bayan ya fada mana makomar kafirai dan wannan wa'azin ya zauna a cikin mu kowa ya dauki ka'idar yi wa kai hisabi sai ce wala takunu ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الله يقول ولا تكونوا يا جماعة كدك كسنتي في ترك الطاعة وجنبر أيك طاعة ترك زمك الذين نسوا الله كمر ودن سكبر الله ko kuma nasu azaban lahi suka manta azabar Allah fatara kutsa'ata sai suka bar aikin da'a allati yaqdiha zikru wanda ambatan Allah da tuna shi ke ta aikata ayyukan da'a da suka bar Allah fa ansahum anfusahum shi ma sai ya mantar da su kawunan sun manta da Allah su a diyarin su babu maganar Allah wani da ce mace da Allah ce no no no no no ana aikin kasa ba aikin Allah shi a nan wurin ba aikin Allah yake ba wani ma abun mamaki za ka gan shi aikin karfi yake aikin wahala ko amma ba aikin Allah a ciki yana aiki a gidan da ake wurin da ake sarrafa fetur wa ma yana cewa ba wani aikin Allah wanda sakan ɗayan gobara ta tashi ko shi ba ya gane shi ba da shi da buhun gawayi sai dai a rufe su duka kila in an je lahira a mala'iku su tantance wa za su ce mamar rabu ka za su gyare ko amma kuma ka zo ka ce mashi mai gidan mai dan Allah ya ce wa bana yi Allah nan bana yi Allah gashi ga tulun jahannama a kusa da shi ko direban jirgin sama ce da Allah ce no no no no shi ba yake Allah shi ba yake Allah su international law ta aviation ta hana haka kai da kake sama malamar da suka ce da kabar kasan nan kashi da jirgin sama ka mutu kashi 50 kawai karishe ka ya rage tausayin Allah kawai zai saka sauka yanzu intanet jirgin na tsayawa ana ce muku jirgi ya abin nan sai kuma a jika dawo hasbi Allah wa ni'mal wakil ba ma hasbun Allah kar ka hada da wasu kada ai ma Allah yawa a kai hasbi Allah wa ni'mal wakil la ilaha illallah wani da suka sha da ya ba da labari jirgin sa ya taso daga international airport na Jidda bai fi minti biyar da tasowa ba sai ya kama da wuta ma'aikatan jirgi dai suka yi ta iya kokarin su suka yi communicating ga matsalar ta faru aka ce to ya za a yi fasinja ba a faɗa masa sai suka ga injin jirgi a jikin fuffuke yana cin wuta to masu addu'a yan kaɗan ne amma fiye da rabin jirgin sun suma sai ga mutum ya yi haka ya suma ya tafi bari ya mutu kafin ya mutu ta ɗan fi dama dama ko sai za ka ce kawo nan ka zai ta wannan ashe har ya miko Allah ya taimaka jirgin ya iya kwana tsarin ba Najeriya ba in Najeriya ce zai sauka ba kayan kashe wutar amma kafin ya jira tun da ya shigo airport din abubuwan kashe wuta ke bi shi sadda zai tsaya an gama kashe wuta haka aka yi ta tsamo mutane a suna aka yi ta kai su dakunan hotel wani sai bayan awa goma sai ya farka zai burka buɗe ido a hankali kare da ana farka da ke muke jira sai da malaika ya ce to ka farka to ga tambayoyi uku an sa on sai ga a ce a ɗakin hotel yake wai amma a haka ne mutum da tawai shi bai aiki Allah ai duk wanda ya ce maka don Allah ka yana ga ya gama ɗauri ka ko ba za ka yi duka ba iya abin da za ka iya ka yi iya abin da za ka iya magabata na da wannan ɗabi'a inda ka ce mashi don Allah ko yanzu ka gama zagin shi kuma zai maka wani abu saboda ka haɗa da wanda duk duniya ba kamar shi ko da Muhammad Lamin Shakiri a jami'a a Saudiya da lokacin da yake karantarwa naka tashi duba ɗalibai jarabawa ta jami'a in ka daga hannu ga ta karma kalla don Allah amsa tambaya ta da yake so sai zo ga maka da ya baka bayani ai wannan amsar qala ta'ala qala rasulullahi qala imam malik qala salaf amsar da take duk duniya haka take akai akai ya bari ya ce shi fa a duniyan nan ba za a ce mashi dan Allah ba kuma zai iya abin ya ƙi ya ce shi shawarar da yake ba management a hana yaran tambayar shi dan Allah ina duka ce ina har fata yake Allah ya sa a turo mana mana to daga nan sai aka ce to malam daga yanzu in za a jarba ka zauna a ofis ya ce to kun huta in dai za a ce don Allah kuma sai ne bayani in dai za a ce don Allah ya ce in sani innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fa ulaika ya'anuhumullahu wa ya'anuhumul la'inuna ina ji ina gani in zama tsinan ne sai da nazo wannan shekarun yace management ko ya hakuri suka ce to an daina sa kai ce an huta Allah ya ce kada ku zama kamar wanda suka manta da Allah suka kira Allah a harkar su wa an sahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan ay yuqaddimu laha khaira ya mantar da su kansu gabatar da aikin alkhairi ga kansu fa adaul umr sai suka banzakar da rayuwarsu fil batili cikin ayyukan da'a wa matu suka mutu fa dakalun nar sai suka shiga wuta ulaika humul fasiquna irin waɗannan mutanen su ne fasikai alkharijuna an sa'atillah masu fita ga yi wa Allah da'a ba a so mutum ya zama haka a nan wurin a cikin wannan ayar Allah ya wani abu mai kama da mushakala abin da ke kamar a balaga mushakala wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum nasullaha fa nasiyahum mai kama da shi yace wa amma man ittaqalla amma wanda ya ji tsoron Allah wa ma nasiyahu bai manta da shi ba wa qaddama li nafsihi ya gabatar da ayyukan alkhairi ga kanshi fa huwa min ashabil janna yana cikin yan aljanna kuma qarana bainal fariqaini to yanzu Allah sai ya gwama tsakanin abubuwa guda biyu wa'ancan da suka manta da Allah da mutanen kirkin da basu manta da Allah ba sai Allah ce la yastawi la yastawi ashabun nari wa ashabul janna أصحاب الجنة هم الفائزون التي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ما تشغى وتا إن وتا كينا بدا تتبع زما دي دي با وأصحاب الجنة دما تشغى الجنة لسكي أبدا يوبا أصحاب الجنة هم الفائزون ما تشغى الجنة سوني ما تسامن بباربو annajihuna masu tsira haizu takmalu nufusahum lokacin da suka cika rayukansu fastahalul janna suka cancanci aljanna wa ulaika ta'malu nufusahum fil mahanati su kuma yan wuta sun wulakantar da rayukansu cikin ayyukan wulakanci wa shahawati da biye wa sha'awoyin rayuwa fastahaqqun nara sai suka cancanci wuta sai Allah madaukin sarki yayi maganin su da haka wa min samma rakka wa la tufasi istidlalu ashabul malikiyya da wannan aya ne malaman mu na malikiyya suka yi wani istinbati da sai kwararru za su iya gano shi bi hadhihi aya da wannan aya ala anna al muslima la yuqtalu bil kafir da cewa wannan ayar ta nuna idan musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi ba illa fil gilati sai dai a kisan gila wal hiraba sai kuma a kisan fashi da makami ko kidnapping to a waɗannan biyan sune idan musulmi ya kashe kafiri shi ma za a kashe shi aka tambaye maliki azumi ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ai tun anan duniya ake farawa afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar afaman kana mu'mina faman kana fasika la yastawuna duk har abada biyun nan daban-daban ne daban-daban ne wa ashabul jannati wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama ba za ta zama daidai wa daida ba kowa akwai bagirai shi yace wa ran man taha ta'ala lokacin da Allah ya karkare alama ta gammanati suratu game da abinda wannan sura ta kunsa min al-hikamil ilmin al-hukumil ilahiyya na daga hukunce-hukunce na Allah kai fa hayya kulubal muhajirina wal ansar ka duba yadda ya shirya zukatan muhajiruna ya sa musu son addini har suka fifita garin da annabi ya tafi akan mahaifarsu da dukiyarsu wal ansara ka duba yadda ya shirya zukatan mutanen Madina inda ya kimtsa su har suka fi kaunar yan hijira akan iyalansu da kabulil haqqi da karbar gaskiya fi waqti shiddati a lokacin tsanani wa sabaru suka yi hakuri hatta fata halahu ko hatta kuke halahu har Allah ya kawo musu buɗi wa ganahum ya wadata su bi amwalil kuffari da dukiyar kafirai ala ghairi haulin minhum wala quwwa ba tare da wani wata dabara ko karfi ba haka Allah ke yin hikimar da ke turo maka arziki ta yadda baka yi tsammani ba wa rafa min ba'dihim ya daga ta bayan su bil iktida'i bihim wajen koyi da su وأذل من خالفهم بالهوان والعذاب ya wulakanta ya kaskantar da wanda ya saba masu ta hanyar wulakantawa da kuma azaba bayan Allah ya gama bayyana annahu yajibu alaman lahu adna akali sai yayi nuni ya bayyana cewa ya wajaba ga wanda yake da mafi kankantar hankali ayu azima kalamu ya rika girmama maganar Allah da ta'ati ta hanyar yiwa Allah da'a haka ake so maganar Allah ka dauke ta da matukar kima to shine yake cewa walau law anzalna law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'a لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
فالله ملوكين سركي yake cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin da a ce qur'anin nan mun saukar da shi ne ga dutse dai duba dutse fa yadda yake a daskaran nan alladhi huwa kalamuna qur'anin nan da yake zancen mu ne almustamilu ala alhaqqi wanda ya kunshi kowace irin gaskiya da ka sani to da mun saukar da shi ne ala jabalin ga dutse wa ju'ila fihi tamyizun kuma aka ba shi hankali da zai iya bambance hagu da dama da shi kal insani kamar yadda muka bai wa mutum la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah la ra'aytahu da ka samu wannan dutsen da ka gan shafashi'an mai jin tsoron Allah mai kaskantar da kai ga Allah mutasaddian mai tsatsagewa mutashakkikan zaka ga yana shakke cewa watarku as-silati watarku sulbati wal qasawa wallahi da ya daina wannan taurin da kekashewar da kasan yana da ita min khashiyatillah saboda tsabar tsoron Allah da dutse ya shiga irin wannan yanayin saboda zai ce wai wai wai maganar Allah ne aka saukarwa ai ba zai yiwu ba sai na bi Allah ai kaza ko sai kaga ya koma ya dukuba me to Allah ke so to ai Allah ga abin da yake so sai ce to wannan abin da Allah yake so ni ko shi zan bi Allah ya ce wallahi da dutse na saukar Qur'ani kenan sai ya bi wasu mutane Allah ce wa tilkal amsal kaga waɗannan misalan al-mazkura fi hadhihi sura waɗanda aka buga su aka ambace su a wannan sura min ithbatil haqqi na daga tabbatar da gaskiya wa izhaqil batili da kawar da ƙarya nadribu halin nas muna yawan buga irin waɗannan misalan ga mutane da Allahum yatafakkaruna ko kila za su yi tunani ko yu'minuna sai su yi imani akwai irin wannan aya a suratul baqara amma kafin ita akwai maganar da Allah ya faɗa a ƙarshe ƙarshen suratul ahzabi inda yake cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal mun dauki amana lokacin da muka halicce ta sai muka baiwa mutum muka baiwa sama sama tace ba za ta iya ba muka baiwa ƙasa ƙasa tace ba za ta iya ba muka baiwa duwatsu duwatsu dukkan su da su da sama da ƙasa suka haɗu fa a bayyana ayya hanillaha suka ƙi ta ɗauka inda ta Allah amana babbar aba ce ba za mu iya ba wa hamada hal insanu sai dan adam ya ɗauka innahu kana zaluman jahula Allah ya ce ka san mutum jahili ne dan za a zalimi ne saboda zalunci ma har kan shi yake zalunta to kaga wannan yana nuni ga ashe dutse duk da bai da hankali yana da wani abu na tamyizi tamyizi a suratul baqara kuma Allah cewa ya game da mutanen annabi Musa thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa thumma qasat qulubukum fa thumma qasat qulubukum min ba'di zalika sai zukatan ku suka bushe bayan abinda Allah ya yi an yi kisan kai kuka ce kuna so ku gano wanda ya kisa aka ce ku yanka saniya kuka yi ta mutane kuka yi ta ma Allah rashin mutunci kuka yi ta wa Allah Musa rashin kunya a ƙarshe dai aka kai ga nasara amma yau sai ga zukatan ku sun bushe min ba da zalika fa hiya kal hijara sai ga zukatan ku sun fi sun zama kamar dutse kai sun ma fi dutse kekashewa saboda wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wallahi a cikin duwatsu akwai wanda yake fararar da ruwa yake bubbugo da koramu da ruwa wa inna min alama yashaqaqu fa yakhruju min ulma a cikin duwatsu akwai wanda yake kecewa ya fashe har ruwa ya fita wa inna min alama yahbitu min khashyatillah a cikin duwatsu akwai wanda yake yankowa daga sama ya faɗo saboda tsabar tsoron Allah wa man lahu bi ghafilin amma ta'malu amma ku ci gaba da yi Allah ba barakaran ne bane da zabin da kuke aikatawa to wannan qur'anin yadda ya kunshe hikimomi da kasancewar shi zancen Allah da hukunce hukunce da kisasi da kissoshi wallahi da duk ya ka saukarwa sai ya rika kuka sai ya rika tsagewa min khashiyatillah walamma wasafa ta'ala alqur'ana bil azmi lokacin da Allah madaukakin sarki ya siffanta qur'ani da girma wa ma'lumun sanannen abu ne anna izamin sifati tabi'un li izami da mausufi ita girman siffa tana bin girman wanda aka siffanta ne tana bin girman wanda aka siffanta ne to qur'ani magana ce magana ne na Allah madaukakin sarki Allah shine mahalicci wanda babu kamar shi laisa kamithlihi shay to maganar shi ma laisa limisli kalamihi shay ba wani abu da ya daidai da maganar shi ko yi kamanceceniya da maganar shi to atba zalika bi wasfi azamati sai Allah ya bi bayan wannan batu na girman alqur'ani da kuma girman Allah madaukakin sarki fa qala allazi alqur'anu kalamu sai wanda wannan alqur'ani shine maganar shi Allah kenan ce wallahu alladhi la ilaha wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'min الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Allah ya jero wasu sunayen shi wanda a cikin sunayen Allah ko wani irin sirri wanda ya duka jegun kowa ya maka addu'a walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah sai yana da wasu sunaye kyawawa ku roƙe ni da waɗannan sunaye duk wata bukata ta duniya ko da suna da ya dace da ita matsalan ba kai ta maimaitawa kai magiya kai naji kai ladabi ka cika sharuɗa kai biyayya ka gani in arziki kake nema ga arrazzaqun ga alganiyuna ya razzaqu rzuquni yi kafa miliyan ɗaya kafin goma ƙarshen nan ta kare ka zirawa sarautar Allah yi shi Allah ya san inda zai koro da falala inda da yawa bacci kake ba ko kana nan kana motsawa ko dan yacciyawa kake siyarwa jarin 700 ci gaba da siyarwa shi Allah ya san ya za yi lokacin da Allah ya so ya azurta wancan yaron mai saniya da aka ce mutanen fir'auna mutanen da Musa su yanka ai da aka kashe musu dan uwa kawai zuwa suka yi ta faɗa mai Musa da ya faɗa wa Allah sallallahu alaihi to ka ce musu kawai inna Allah ya amuru an tabbahu baka su nemo ko ta irin saniya su yanka amma suka yi tilin kwakwabi innal bakara ta shabaha alaina suka ce wai wani irin launi ashe akwai wata saniya ta wani maraya duk duniya shi kadai ke da irin ta dan ya ce to wannan fitin ne bara a zai yaranta ya kai ta kwalma da siffar wajen saniya in aka yi kwatanci ba su gane ba sai an ƙara kwatanci har a ƙarshe suka ce mun gano ta shi kuma ana zuwa sai aka yi wa masu rikon marayan ilhama suka ce gaskiya wannan saniyar ta maraya ce kuma ƙaramin yawo ba za mu ci amana ba suka matsa sai an ciyar masu ka san ko kai yanzu ka ankara ai sai da nan wani ya fahimci ga a cikin ragonka akwai wani kemikal in aka same shi za a ja kaya kai ma zai kai duka sharuɗa kai a lokacin sai ka daina kallon ragon a matsayin ragon dubu ɗari kayan aiki za ka kalle shi sai ka ce to na yadda amma za a auna kilan ragon kafin a yanka duk kilon da ya bayar a bani kilon zinariya ninki goma da motar hawa da kujerar haji da umara da jari kuma mu rubuta ni da ku ba wanda zai dani eh mana kaman yi wani barista shi ma dan jaka ya ko ce sana a rubuta turance su a rubuta sa to su ma haka aka yi marka marayin nan suka ce to in kuna so ban muku saniyan nan sai dai ku yadda da cewa za ku karbe da in aka yanka in an zo fede ya karɓa farce fata a gogara ya ɗan buɗe wuri kaɗan ne sai a cire namanta jakar fatar sai a cika mana ita da zinariya suka je suka yi shawara suka ce ya aka iya ba yadda muka iya sai kai a an yi haka suka yadda yaro ya zama biloniya to haka Allah yake to Allah yana da waɗannan sunaye fa da'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi kalabu da wanda suke zakewa suke wuce gona da iri game da sunayen Allah to sai Allah madaukin sarki yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu shine Allah wanda babu abin bautawa bisa tantanta sai shi alimul ghaibi wa shahada masanin abin da yake boye da kuma abin da yake a bayyane asirru wal alaniya Allah ya san abin da kowanne da yake aikatawa huwa rahmanur rahim kuma Allah shine mai rahama mai jin kai akwai hadisi da Imam Bukhari ya fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ta'ala 99 nasma man ahsaha mi'atun illa wahida ko mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah na da sunaye 99 da wanda ya roƙe su da shi zai shiga aljanna ba wai iya sunayen Allah 99 bane a cikin hadisa ko ta ka'ida ta balaga ita ce da yawa ba tabbatawa a balaga muna da wani abu da ake ce mashi alfaslu wal waslu a ilmul ma'ani abinda yake nufi akwai lokacin da salon zance iri daya amma idan aka yi faslu zai ba da ma'anar da in aka yi waslu ba zai bayar ba to nan wurin waslu ne ba faslu ba in kai faslu abinda hadisin ke nufi sunayen Allah kaf da kaf casa'in da tara ne ba ƙari amma idan kai wasu yana nuni ga sunayen Allah sun wuce casa'in da tara amma daga cikin ɗimbin sunayen Allah in ka zazzaɓo casa'in da tara ta kiyaye suka rika roƙon Allah da su za ka shiga aljanna to kuma wannan fassarar tawassul ita ce gaskiya ita ce waki ya nuna sunayen Allah da aka kididdige sun haura dari da tara sun haura dari ba daya in ka duba fathul bari kitabul iman karkashin wannan hadisi a cikin mujalladi na farko na fathul bari kenan ibn hajar ya tattaro maganganun malamai wasu malaman na cewa sunayen Allah sun kai dari to amma a cikin dari ukun ka zafi casa'in da tara ka kiyaye to wancan tsarin da aka kawo mi'atan mi'atun illa wahida ko mi'atun illa wahida al-imam bukhari sai ya tsaya nan man ahsaha dakhala janna imam bukhari sai ya tsaya nan al-imam tirmidhi sai ya ce wahiya Allah الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر القادر المقتدر المت har aje albasiru a cikin jeren giyar wannan guda 99 din da Imam Tirmidhi ya kawo wasu ba sunayen Allah bane kaman Ar-Rashid ba ba shi cikin sunayen Allah lakin la fil ayatil qur'aniyya wa la fil ahadith sahiha kamar al-baqi a ce Abdul Baqi al-Baqi ba shi a cikin sunayen Allah madaukakin sarki ba shi a ciki haka albasi abin albasir wanda aka ci asabur albasir ko wanda aka ci abin nan din da shi suna nan kusan guda goma sha ba ta ciki to amma bayan su kuma akwai waɗanda su kuma suna Allah ne kuma ba ta alista a wurin misali aljamil as-sattaru duka wannan su kuma sunaye ne na Allah da suka tabbata a wajen cikin hadisai ingantattu sai dai ba su tabbata ba ta to abin da ake nufi dai a sunayen Allah ka samu casa'in da tara ka kiyaye suka rika roƙon Allah da su in gafara kake nema al-ghaffar ko al-ghafur ko al-ghafir ghafirul zambi wa inni la ghaffarul liman taba inna rabbaka la ghafurun ko wa kana Allahu ghafurar rahima to ka roƙi Allah gafara da su yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu shine Allah wanda babu abin bautawa bisa cancanta sai shi waɗancan sunan guda biyu an sha magana a kansu arrahmanu da arrahim to nan sai ya ce shi ne allah wanda babu abin bautawa da cancanta sai shi huwal maliku shi ne mamallaki allah shi ne mamallakin komai kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair haka allah yake shine ke da mulki in an je lahira kuma cikar mulkin shi ta ƙara tabbata amma da yanar duniya ma shi ke da cikakken mulki ba ma za ga akwai wasu masu mulkin kuma wasu ma har suna jin su ma dai ba dama ne nan taba su ce an san ko su suwaye kuwa to yace assalamu al-malikul quddus al-quddus az-zahiru amma la yaliqu bihi tsarkakakke daga duk abin da bai dace da shi ba assalamu bisalamati minan naqaisi wanda ya kubuta daga duk wata tawaya annabi yana addu'a da wannan sunan a mafi yawan lokuta Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya zal jalal wal ikram haka Allah ya haka annabi ke yawan kiran shi da kan ce assalamu shine kubutacce daga tawaya duk wanda ka gani a duniya na da bangaren gazawa ko ma waye daga sanda ya yarda shi gajiyayye ne daga sannan ya zama cikakken mutum daga sanda ya ji cewa shi bai da naƙasu ko aka gane mashi ko aka zuga shi da bai da naƙasu kuma ya yarda daga sannan ya zama tauyayye ya ce al-mu'minu wannan sunan wuri ɗaya tale zuwa ƙur'ani shi kenan anan amma akwai almuminuna akwai almuminu da ma'anin wanda ya imani amma dai da sunan al-asiyakin sunan Allah anan ne kawai yazo almuminu abinda ake nufi da mumini almuminu anan allazi wahada nafsahu wanda shine yasa ya zama shi kadai ko kuma suka ce almuminu wanda yake samar da natsuwa da kwanciyar hankali da aminci da daidaiku da jama'a da ƙasashe da dauloli da duniya da lahira shine al-mu'min wanda yake samar da aminci a zuci ai al-musaddiqu rusulahu bi khalqil mu'jizati lahu ko kuma wanda yake gaggata manzannin shi ta hanyar samar musu da mu'jiza har su gagaru wasu al-muhaimin wanda yake rinjayar kowa nan ce al-muhaimin wanda yake sama da kowa ta kowace irin fuska duk ta inda ka zagaya ba za ka iya cimma wani yana saman Allah madaukakin sarki ba a ai Allah ne ko da yaushe shine a sama duk me son gamawa lafiya shine zai ci zai bi a matsayin wanda aka halitta shine al-muhaimin shine yake cewa anan min haymana yuhaimin idza kana raqiban ala shay'i in ya zama mai kula da wani sai ya ce muhaiminun alayhi kenan Allah yake kula da kowa ai ash-shahidu ala ibadihi bi amali mai sanya ido mai ba da shaida ga bayi shi game da ayyukan al-aziz Allah shine mabuwayi shine mai karfi nan sai al-aziz shine wanda yake aikata abinda ya ga dama kuma la yusalu amma yaf'al wa hum yusaluna ba a ce mashi kuma dan me kaga Allah madaukin sarki ya jarabci mutum da wata masifa bata gama wuce bai kara jarabtar shi da wata masifa bata wuce bai kara mishi wata can kuma ya ba wani ni'ima ya kara mishi wata ya kara mishi wata ya kara mishi wata duka sunnar haka yake da dama ne sai ka kace kana so ka more wa alakar ka da Allah kai ta komai da gangan yake yi kai ta kawai da gangan yake yi yanzu komai da gangan yana da gangan yake ya kaddara ya faru ba kuskure bane ba gaja bace ba abin da ya karfin shi ba to aljabbaru mai dora halittar shi alama ara da abin da ya ga dama an ce aljabbar yana da ma'anoni kenan aljabbar wanda in an samu karaya ko nakasu ko tasgaru shi yake dora abin ya koma daidai ko kuma aljabbaru mai taka wanda ya ga dama a sadda ya ga dama shi yasa ma ba a roƙon Allah adalcin shi ba za ka ɗaga hannu ba a daren lailatul qadr ka ce ya Allah dan girman ka da buwayarka bi annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad ko sai Allah kai man adalci to sai Allah yayin da dama ya kiryar da kai ka kowa bauta da takawa da zuhu da azaliya ana zuwa yaban ka kauta in ka ce dan me ce adalcin kenan haka na ga dama sai dai ka roƙe shi rahamar shi kuma ko kai yanzu kai da kagarka ka ciyo da tun tana jinjira sati takwas da suka wuce sai goma aka zo ran sallah aka yanka ko sai kuma ne zo maka da wani littafi wai kazan nan duk da dai taka ce kar ka dafa kar a soya a ajiye ta sai bayan sallah da sati biyu za mu dawo faɗa maka me za ka yi ko kuma duka kajin da ka yanka wani kawai zo ce duka kai dambunsu kuma ka dan barbaɗa masu zuma ne kaga ba wanda zai maka haka dan duk wanda ya maka haka zaka yi mashi wankin babban bargo kai kake da yanci da kazarka inda ga dama ka raba hudu ne uku ne duk da ga dama a dafa wasu a soye wasu a sila da wasu ana ma cikin gyarawa ka zo ka ɗibo wani bangare ka wurga ma mage duk to wannan baka da baki ka halice da ba halittar da aka yi ka ganta a banza ka ba da wasu yan kudi aka baka to sai kai da Allah ya halitta shi ne ba zai yadda ya ga dama da kai ba shi fa'alun lima yuridu ne shi yasa mutai daga hannun sai dai roki Allah rahamar shi amma kar ka ce maka adalci zai iya kai ka wuta kuma shine adalci to aljabbaru shine wanda yake karyawa ko ba gaba almutakabbiru amma yaliku bi me nuna isa irin isar da ta dace da shi irin isar da ta dace da shi wala ulkibar yau Allah shi ke da ji da kafafa da isa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah tabba halaftu Allah ya tsarkake kanshi amma yushrikuna daga abinda mushrike suke hada shi da shi yace huwal والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
sai Allah madaukakin sarki yace wallahu lafaliku Allah nan dai wanda shine mahalicci wannan lafazin na Allahu yana matsayin kamar alam ne nan ce alami shine sunan yanka na Allah shine Allah ya ce halitta alamu lahu samiyya ka taɓa jin mai suna Allah duk gangancin mushrikai ba su taɓa sa Allahu ba ba su taɓa sa Allahu ba sun sa dai Allaka ko Allatu wal Uzza wal Manatu wal Hubal da sauransu amma Allah ya fi ƙarfin su to Allah shine al-Khaliq mai yin halitta halitta na da ma'anar abu biyu samar da abu da babu shi da kuma canza abu daga yanayi zuwa wani yanayi ka zo ka tara daidar biyo wata sai ka narka ta sai ka liya wata buta da wannan narkakkiyar daidar biyo wata to kai ma kayan halitta amma karama da an naka gayyarta suratan ila suratin amma asalin halitta shine samar da abu daga babu zuwa da bai shi yasa Allah ya yi halittar shi ne min gairi misalin sabir ba tare da ya ga wani samful ba shi yasa shi Allah zai halitta bai zuwa laboratory baya test muku wani magani ne ba ya test ba a ba bera ko a ba waye a ba waye a ba waye sannan a zo a gwada a jikin mutane to shi ko Allah baya zuwa laboratory baya test inna ma'amruhu idza arada shay'an yakun lahu kun fayakun to sannan albari mai kirkirar abu alhali babu shi almunshi'u min albari mai kirkirar abu daga turbaya wa huwa turabu shine turbaya almusawwir wanda yake suranta al'amura mu shine ga dama yayi mu a haka da hannu biyu da kai daya da kafafuwa biyu muna magana yau raguna da dabbobi masu kafa hudu a cikin mu da kafafun su hudu yau giwa shirgegiya kukegiya ba hankali to duka shine musawwir Allah yake bari dai mu dakatar da lissafi anan lahul asmaul husna Allah nan ubangijin ku yana da sunaye masu yawa at-tis'atu wa tis'una al-waridu bi al-hadith sunaye 99 inda suka zo a cikin hadisi allati la yad'uhu biha ahadun illa ahsana lahu biha babu wanda zai kyauta babu wanda zai roki Allah da su face Allah ya kyautata mashi da da wannan da'awa da yi da wannan addu'a da yi wal husna mu'annatul ahsan husna mafi kyau ne na mace ayyutajabu bi halahu Allah zai amsa mashi idan yayi wannan addu'ar allati yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi duk halittun da ke cikin sammai da halittun da ke cikin ƙasa suna tsarkake Allah madaukakin sarki tsawo wa karha ko dai cikin jin daɗin rai ko kuma cikin bacin rai har kafiran nan suna bautawa Allah cikin bacin rai ba yadda suka iya ba yadda suka iya in ka ce to ta yana suke bauta mashi ta ce a ta gani da ida mana shi Allah shi ne ya tsaro kowa ya mai da'a ta wajen ya rika gani da ido ina da ba kafirin da zai zo tafiya sai ya samo salafi sai toshe idan sai ya sa kilafin shi akan hanci ya shiga mota ya sai aiki ya ce maka shiga ya rage maka hanya sai ka ce arne na fi kusa da lahira fiye da motar ka inda ya lahira nake sai ce ba na shiga ba kada su ga ya koma gidan a hanci a ce arne ya zai ce da hanci nake gani yau ka san mun fahimci shi Allah ne yake so mu gani da ido to yau ba da shi muke so yace babu shi to Allah na so mu gani da ido da musulmi da kafiri kwa da yake gani Allah na so a shaƙa da hanci don zai da kafiri da shi yake shaƙa Allah na so a tafiya da kafa don zai da kafiri da shi yake tafiya a to ina ro ina karon da'a kuma sai ce eh kowa yayi da'a sai dai musulmi yayi da'a tsawon ya ka bashi lada shi kuma wannan yadda ka san jaki ko da shi aka kan tilas karhan ya ka hana shi lada shi yasa ma da ya kawo kalmar tsawon au karha wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi mai yin abu cikin isa da izza alhakimu mai yin abu cikin hikima wayannan sunaye guda biyu duk inda ku za a haɗa su a komi sako da ake zuwa baka galiban ɗan adam in ya haɗa siffofin nan guda biyu kai ko ɗaya ya kama ma rayuwar da za ka zama amane idan ka samu isasshe za ka ga yana abu ba bin doka isa isa za ka ga yana yi isa isa ana wuyar mai misali kun kwanaki a layi sai wani yalla bai yado in ba ya sa ba har dukan ku dogaren shi dan wutar da suka sun yi tashi kogale ya sha mai kaga izza akazat wa idza qila la uttaqillah akazat bil izzati bil izza an ce tsoron nan ce kullu ce zai je sha kama Allah ya isa ya buwaya amma bai taba zaluntar wani ba wanda zai wahala a cikin mutane ka samu alhakim mai hikima cikin abin da yake yi galiban mu mutane idan mutum ya kware a dabara komai nashi maneji ne in kana so ka gane haka ka je ka samu motar makaniki sai ka cimma tankin a jikin kulot ya aje wata jarka mai kolitar to tankin motar ba ya kwance shi a siyar saboda ya fahimci motar za ta fi da haka saboda ya kware ya ga koma maneji dabara to da mutum da za ka samu wani mutum mai bala'in dabara ka ce to ya rika halittar mutane wata rana sai ya yi ma wani hanci a inda ake yin kunnuwa ya hanci daya a nan daya a nan sai ke kaɗin mace na girki ta shaƙa ta nan ko ta shaƙa ta nan sai da wata kunnuwa a gaba ga ai da an sha iska kuwa sai kunnuwan sun cika da ƙura ka dawo da surin hanci to Allah duk da warewar shi da hikimar shi baya maneji komai kun yake yi kisa ana haihuwar wani ka ganci da hannu daya da gangan Allah yi yanzu so yake ga kai da aka ba me reaction din kai za ka yi wani martani za ka mayar in kai ta zage zage dai shi dalla ba zai canza ba kuma ya riga ya gano inda ka ba dama ya san canza ka amma so yake duniya ta sani kai ba wani na Allah bane to Allah za su komai yana yin shi dan san dan bisa kyautatawa to wa huwa al-azizul hakim taqaddama awwaluha farkon wannan surar ya gabata da irin wannan zance fa qaddamat sai ta kammala bima bada bihi da abinda ta fara da shi washtamalat ala dalail al-izzati wal hikma sai kuma ta cike ko ta tattara akan alamomi masu nuni ga buwayar Allah da hikimar Allah lillahi ta'ala cewa shi kadai ke da irin su wa nasrihil mu'mini da kuma yadda Allah ke taimakon muminai wa kadlihil kafiri da kuma yadda Allah ke tabar da kafirai sunnar shi ce yayi ba iyaka yana kan yi zai ci gaba da yi haka ya dora wa kanshi cewa sai ya taimaki muminai wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ce wallahi mun dora wa kanmu haƙƙi ne sai mun taimaki muminai duk inda nasara take sai Allah ya kawo musu ita ko suna da yawa ko ba su da yawa ko suna da ƙarfi ko ba su da ƙarfi wannan imanin nasu shine sinadari to wannan shine karshen wannan sura ta al-hashr sai mu dakata nan Allah sai mu gobe sai mu tashi a sura ta gaba sura ta 60 al-mumtahina wa al-mumtahana abinda yake na daidai Allah ba da kuskun dake cikin Allah ya fi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi